والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد barkanmu da wannan lokaci a wannan rana ta lahadi 21 ga watan azumi ko? 21 ba? yau da 21 ba? Allahu akbar ga watan azumi hijiriya 1445 wanda ɗaya kirgen kuma 31 ne ga watan march 2024 daga wannan masallaci na al'afad wanda ke titin anguwar nasarawo cikin garin gombe a ƙasarmu ta najeriya a afirka afirka ma west africa allah ya mana taufiki allah ya mana jagoranci muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun tattauna wasu matsaloli na idda da wasu matsaloli na shika wanda shikan kawai muka yi magana a kansa da idda to yau za mu fara tattauna matsalan nawa ne adadin shika ɗin yaya ne adadin shika ɗin yaushe ne kome mun faɗi matsaloli na kome ko har muka dire akan matsalin cewa in mutum ya saki matarsa sai aka rinjaye shi ya je sadu da matar ko ta rinjaye shi ya sadu da ita wannan kome ne saboda dama matarsa ce dama matarsa ce dama matarsa ce matakar ba ta gama idda ba kusantanta yana nuna cewa ya mai da aurensa malamai suka ce ko da nufi ko ba da nufi ba wannan ko magana ce mai kyau sosai musamman abin da malaman fikiyo suke cewa lokacin at-tazahum inda tazahumi ana rajjaha qawli marjuhi wallahu ta'ala a'lam to yau za mu shiga at-talaqu marratani insha Allah ta'ala na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتنت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وبنجي سبحانه وتعالى يتي الطلاق مرتان at-talaqu marratani shika guda biyu ne kawai shika biyu ne aka bawa mutum chance in dai aka yi waɗannan shika guda biyu din mutum ya kuskure sake shika na uku to shikenan chance ɗinsa ya ƙare na maganar komi saboda ce mun tattauna mas'ala ta komi abinda nake so ina so a tsaya a kula da abin nan fassaran aya din saboda ina daukan majalisinmu na tafsiri kamar majalisi ne na darasin karatu mutum yake gane fikihun aya din da fikihu na mas'ala din in aka gane fassaran ayan a fahimci ma'anar ayan da hausan da muke fassarawa ba dole bane ka'ida ce matsaloli na fikihu da karatu a ce sai ka haddace larabcin ka zo kai mutane bayani a'a in ka gane bayanin ka rike shi da yarenka da hausan da kaji aka yi ka gane kamar yadda ake muka bayani a kasuwa ka gane da ake kasuwa ko kamar idan an aike ka za ka riƙe aikan ka isar yadda ya kamata to ka gane karatu ma haka wannan ba shi ne matsalan yaranmu ba physics chemistry biology mu yi ta musu turanci sai an zo ana fassara sai ka gane kanwa ake magana da farar ƙasa alhali mun ƙi mu gaya musu da hausar mu to karatun a gane shi da hausan ka zo kana ta wani pot- potassium kana ta wani abin nan eh, eh, menene fra- fractional distillation ab- wane ne wannan abubuwa na- na- na- na language in naku ko ethanoic acid methanoic acid ethane methane wane ne octanol wane duk wasu abubuwa ne fa wanda ka gaya musu da hausan za su rike kayansu to ina so a rike fiqhun matsala din da hausa ina fatan gani ina malam abdullahi ne Allah subhanahu wataala yake cewa at-talaqu marratan shika guda biyu ne daga shika biyun nan mutum ya zo boda fa imsakun bi ma'rufin ko ka rike matan nan da nufin kyautata mata irin kyautatawa na al'ada da na addini aw tasrihun bi ihsan ko ka rabu da ita kada ka dawo da ita in ka san da matsala in an dawo da ita ko kuma malamai suka ce au tasrihun bi ihsan ko in aka dawo da ita kaga zaman ba zai yi ba ka mata shika na uku shikenan a ci gaba a rabu gaba daya so da aka tasrihun bi ihsan zai zama na rab- rabuwa ne na karka dawo da ita ko kuma na ayi shika uku kawai a rabu duka malamai sun fada shi yasa wani guri tasrihun bi ihsan wani guri Allah yake cewa fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin a wata aya sai ta aw fariquhunna dan ya nuna maka tasrihun bi ihsan ana nufin a sake su ne to sai muka zo gaba ta biyu yanzu mun gama gaba ta farko wala yahillu lakum ku mazaje bai halatta a gare ku ba an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an ku karbi wani abu da kuka ba su na sadaki shay'an komi kankantarsa haramun ne inda ka auri mace aka kusance ta rabuwa ta zo to haramun ne ka ce ki bani sadaki na illa an ya kafa Allah yuke ma hududallah sai dai idan kana jin tsoron matar in an ci gaba da zama ba za a ci gaba da bin dokar Allah ba daga kai har ita kuma ita ce sababi an gane ita ce sababi ta yi ta rigima har ka ji zaman ba zai yi ba to nan gudun za ka iya karban sadakinka Allah ya yi togaciya amma kai haramun ne ka ce ki mayar min da sadaki na ya halatta kuma idan ba za a tsaye da dokokin Allah ba kuma ita ce sababin da ta yi ta baka wahala sai ubangiji yake cewa fa in khiftum ku kuma masu hukunci da alƙalai ko kuma waliyanku da wakilan da suka ɗaura muku aure in kuma kuka shigo maganan kuka ji tsoron Allah yuki ma hududallah lallai fa ba za su tsaye da dokar Allah ba kuma macen ita ce mai rigima to fala junaha alaihi ma fi maftadan bi da mijin da mace babu laifi a abin da suka yi ittifaki za a mayar masa a raba auren karatun ya fito ku rike nan gurin da nace muku babu laifi na abin da suka yi ittifaki za a mayar masa na sadakinsa ku rike nan gurin kaga nan gun an bar mana shi a buɗe ne za mu zo mas'ala ta fikihu shin kul'i iya abin da ka biya na sadaki ake baka ko ya halatta ka nemi ƙari ba kasuwa ana yin ta don riba ba to ka riga ka zuba jarinka kuma ta ce ba za ta zauna da kai ba ba sai in miliyan ɗaya ne aka shekara uku ta ƙi kaga ai za ta yi zama kamar yanzu yadda kuɗin nan aka yi naira ta yi depreciating ko an yi devaluating abin nan naira to kaga sai kaga sai mu shiga wata matsala ta fikihu kuma shin kudin da aka baka za a bayar ko kuma ko kuma akwai cin riba a- a- sai sai sai zamu ga yadda za a tattauna to sai malam Allah sai sai Qur'ani yake cewa tilka hududullah wa'annan dokokin Allah ne fala ta duha kar ku ketare su in ka san kai ne kake son shika to kar ka kar ka ce ta baka sadaki ka sake ta ai da ma hannunka yake in kuma ita ce ta nemi sika ba ta son zaman auren 'yan uwan mata da alƙalai ku tilasta ta tamiyar masa kudinsa domin ya tsallake wasu matan ya aure ta yanzu tun da ba ta so a bashi je aure wata wannan shine tsaye ka mata hududin layi tabaraka wa ta'ala fala ta ta duha kai mijin da ke matan kar ku ketare dokar ubangiji wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun duk wanda suka ketare iyaka a abinda ubangiji ya shimfida musu wa'annan sune azzalimai ta ayo ayar akwai bayanai a gurguje da yawa amma gaskiya za mu takaita bayananmu suna gudu suna takura abin akwai hukunce-hukuncen da suke tsaye da mu sannan kuma muna da target insha Allah ta'ala za mu yi kokari ba mu yi gudun da mun bar abubuwa muhimmai ba ba mu kuma tsallake wasu abubuwa ba ba mu yi kuma saurin da za mu taɓa wasu abubuwan da muke so mu faɗa ba na farko at-talaqu marratan shika biyu ne kadai shika guda biyu ne me yasa aka mana haddi aka mana iyaka ya tabbata cewa a jahiliya ba su da adadin shiga za ka yi shiga biyar goma ɗari ma babu adadi babu babu wani adadi wakanin inda humul idda ma'alumatar muƙaddara wakana haza fi awalin islam burha a farkon musulunci yi tsallikun rajin ra'ata huma sha amina talak zai mutum zai sake ta yadda ya ga dama fa'in kadar ta hillu min talakihi in saura kaɗan ta gama idda ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu a jini biyun ma ta yi kwana bakwai takwas saboda mugunta sai zo ce na dawo da ke sai ta zo sun yi zaman wata uku hudu sai ce na ƙara sakanki sai ta kusan gama idda sai ce na dawo da ke tun da ba shi da adadi mun gane ko faƙala rajulun limra'atihi ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu musulunci ya zo tun da mun ji yadda jahiliya suke to musulunci ya zo kuma an musulunta din kuma amma abubuwa na jahiliya yana jikinsu sai wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da zama shine sababin saukan aya ne yake cewa la awiki wala ad'uki tahilli ni bazan sake ki ba bazan rike ki ba kuma wallahi bazan barki wani aure ki ba haka zamu zauna har ki mutu in na sake ki sai kin zo dab da ki gama idda sai in dawo da ke he na sake ki mutane sun yi tururuwa sun zo suna son ki ana saura kwana uku gama idahin ce na dawo da ke mu ga shegen da zai aure ki saboda kun san a jahiliya babu adadi sai ya ta faɗi haka qalat sai matar sai ya faɗi haka qalat sai matar ta tambaye shi tace wa kai kamar yaya zaka min qala yake ta utalliqu ki zan sake ki fa idza dana mudhi iddatik idan iddanki ta zo za ta gushe raja'atuki sai dawo da ke fashakatil mar'atu zalika ila aisha ila aishata sai ta dau maganar sai ta je ta samu aisha ta ce ni fa ga halina ga halin nake ciki da mijina ya ce ni da shi kan ba yadda za a yi mu rabu kuma ya riga azabtar da ni kuma zaman ba dadi aisha zakarat zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta je ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayan cewa to daga yau dai iya san inda yayi daya yanzu in ya kara ma an zo na karshe shika biyu ne in kai biyu ka ƙara na uku to yanzu mace ta mallaki kanta baka da ikon ka mai da ita a shikan farko ne zaka mai da ita shika na biyu zaka mai da yanzu ta koma gurin mijinta ya mata walakanci na daya a shika na daya ya mata walakanci a shika na biyu amma ya kuskura ya na uku yanzu ta mallaki kanta sai aka saukar da wannan ayan at-talaqu marratan wannan isnadin isnadi na wannan sababin saukan isnadi ne da'ifi isnadi ne da'ifi amma ya samu karbuwa a wajen malaman tafsiri ta yadda manya-manyan malamai na abin na ilimin asbabun nuzul suka ce ya kai a saka shi zama shi ne sababin saukan aya ko da isnadinsa yana da matsala mai littafin al-muharrar fi asbabin nuzul min khilali kutubu tis'a as-sahiha yake ce haza huwa alladhi alayhi jumhurul mufassirina wannan abin da muka karanta na cewa shine sabbin saukan ayan shine taron malaman tafsiri suke kai sai ya kirgo su tabari wal bagawi wa ibn al arabi wa ibn atiya wal qurtubi wa ibn kasir wa tahir ibn ashur wa ghayruhum kathir shi duk wa'annan kaga yana kawo kankat dakka a tafsiri na ‘yan can na farko da ‘yan ƙarshe a ‘yan farko a kawo maka tsabari a kawo maka bagawi a kawo maka kurtubi a kawo maka ibn kasir na nan baya-baya a kawo maka tahir ibn ashu a kawo maka irin su sa'idi na kusa-kusa nan kenan musamman dai a tahir ibn ashu wanda aka san shaƙundun ne a harkar sanin tafsiri to yake cewa duka wa'annan haka suka ambata sai ke cewa faƙar zakaru inda siyaƙihim litafsiriha dukkansu sun ambata fattifaquhum ittifaqinsu yadullu ala annahu huwa sabab wannan yana nuni shine sababin saukan wa in kana fihi naw'un min al-irsal duk da cewa akwai nau'i na irsali a cikin isnadinsa to da ka wannan shine sababbin saukan jahiliya an, an kasance ana cutar da mace a sake ta a dawo da ita a sake ta a dawo da ita sai qur'ani ya ce at-talaqu marratan shika shine raba gari tsakanin mata da miji yadda zaka ce ba za ki je anguwa ba yadda za ta ce maka kamin cefane don aka yi shika aka rabu aka gama idda an warware shi yasa aka kira shi talaq irsal kenan ka sake ta ka harba ta kun raba gari shi yasa game da hadisin abdullahi bin umar annabi ke cewa fa in sha'a amsaka wa in sha'a tallaka amsaka kenan ya rike ta tallaka kuma ya harba ta shika annabi sallallahu alaihi wasallam an Allah ya ya bamu ya bawa miji daman ai shika shika ya zama shari'a saboda me saboda abubuwan da ke faruwa ba za ka bari mace ta zauna ta ta cutar da kai ba ita kuma mace a yankin ayar mu akwai abin da ake ce masa kul'i ka karta bayan maka da sadakin ka to ita ma sai aka bata wannan a lokacin da ake cutar da ita kaga bangare guda biyu ne bangare biyu dan a nuna maka shika dama ce da aka baka in akwai uzuri ba shi da daɗi a al'adance a shari'ance babu wanda ya hana ka amma wasu nassosi suna nuna bai dace ba amma an halatta maka shi babban abin da zai nuna maka an halatta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki wasu daga cikin matansa kai an samu ma lokacin da annabi ya saki su ma duka sallallahu alaihi wasallam annabi ya saki hafsa yar sayyidina umar yar sayyidina umar ya sake ta sun maraja'aha sannan ya dawo da ita an ce ubangiji ne ma ya dawo da ita ya kira annabi ya yi biko sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saki hafsa allah yake tambayin annabi yana ka saki hafsa ya ce a ce malaka je ka gaya masa ita fa tana da kaza tana da kaza tana da kaza sannan aka dawo da ita malamai sun yi ijima'i cewa duk wanda ya saki matarsa tana cikin tsarki a shikan da bai sake ta ba wannan shine shika na sunna kuma ita ce iddan da Allah ya umarni akan ta sannan yana da ikon ya dawo da ita in bata gama idda ba amma in ta gama idda shi ma ya zama bazawarin ta zai je ya nema in ya ba a kasa shi ba ya sake kasawa to shikenan sai ya aura akwai su hadisai da suke nuna munin shika suke nuna munin shika kamar hadisin da ya zo a imamu dara kutni ta hanyar mu'az bin jabal aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'azu ma khalaqallahu shay'an ala wajhi al-ardi ahabbu ilayhi min al-itaq wala khalaqallahu ta'ala shay'an ala wajhi al-ardi abghadu ilayhi min al-talaq wannan hadisi ne da'if wasu ma suna cewa mawdu'i wannan ƙarya aka yi wa annabi babu inda aka ce Allah ya tsani ba abin da ya tsana irin shiga ubangiji yayi umarni saboda maslahar da take ciki kuma a ce ubangiji ya tsane shi yana kyamarsa wasu ma suna cewa abghadul halali ila Allah at-talaq mafi kyamar halal a wajen Allah shine shika wannan hadisin ƙarya kai wa annabi ba gaskiya bane akwai shika idan akwai maslaha a ciki Qur'ani sai ke ce mana talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin ku rike su da kyautata ai fa alaikum imsakun bi ma'rufin akwai takdiri ne wannan muftada ne abin nan khabar khabar ne na mubtada mahzuf taqdiruhu fa alaykum imsakun bi ma'ruf ku rike su da kyautatawa ku rike su da kyau ai alwajibu ko kuma alwajibu alaykum imsakun bima yu'rafu annahu amnahu alhaq ku rike su abinda kuka san lalle da lalle abu ne na gaskiya abu ne na zaman lafiya fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko kuma ku kyale su su tafi amma da kyautatawa tasrihun bi isan na karanta mana a baya an ce tasrihun bi isan yana da bada guda biyu ma'ana na farko shine ka sake ta ka rabu da ita bi ihsan amma da kyautatawa kamar yaya ka rabu da ita yanzu ka mata shiga biyu kai duk tunanin da kai ka gane cewa in ma ta dawo ba za a samu zaman lafiya ba za a taba mutunci to a nan gurin tasrihun bi isan fasara na farko sai ka kyale ta har ta gama iddanta idan ta gama iddanta ba yanzu ta zama autonomy akan ta ba ba yanzu ta zama tana da cin gashin kanta ba to haka ya dace kamata sai ka bari wasu su aure ta wasu malamai suka ce a'a kamata shika uku ake nufi a karasa guda uku ya zama shi kenan ma an yi uku an rufe kofa gaba daya babu maganan komai babu tunanin zaka sake ma neman ta amma dai kaulin da yafi shine tasrihun bi isan shika biyun nan da aka yi in an gane ba za a daidaita ba to kar a dawo da ita a kyale ta amma bi isanin a kyautata mata ku duba musulunci ku duba musulunci wanda har lokacin rashin daɗi rashin zaman daɗi ana so ka zama mai mutunci akwai makarimul akhlaq akwai girmama manyan ɗabi'u na gari musulunci a lokacin ma da wanda kake sabani da shi ka duba mace ce tana gallaza maka za ka rabu da ita ko kuma ka rabu da ita amma musulunci yana cewa bi isa ba rabuwar rashin mutunci ba kaga mutum ya rabu da mace gidansu suna tsine masa shi ma yana tsine mata tana zaginsa duk inda ta je ta zage shi ya zage ta wannan jahiliya ce wannan jahiliya ce ba na so na fito da wata kalma in ce kamar tashanci ne ma da dabbanci ya za a yi matar da kaje iyayenta suka mutunta ka watakil sai da suka bar wasu a kanka watakil sai da aka yi rigima a kanka aka baka ita ka aurota wani uzuri ya sa za a rabu kuma ka yi da'ai rabuwar rashin mutunci ko kuma yanzu tana gidansu a ce ba ka da wata alaƙa na mutuntawa watakil ma kuna da 'ya'ya kaga mutum ya saki mace da 'ya'ya shekara biyu bai taka gidan matan nan ba saboda rashin mutunci ko kuma ka ga gidan can ɗin a ta yin rashin mutunci a kansa shi ku duba fa Allah ce waye fa ga waɗanda suka aure ya rabu ƙur'ani ya ce walatan saul fadla bainakum an raba auren fa amma yake cewa kar ku manta falalan da take tsakanin ka kyautata mata iyayenta da ka san kuna mutunci kafin ka rabu da ita mutuncin da ka san kana yi karka yi daga canja wani shi ne ka zama ɗan halal gidansu da kake zuwa tashi kake shiga ai surkanka ne tunda suka baka walatan saul fadla bainakum akwai mutunci a tsakanin to shine Allah yake cewa au tasrihum bi ihsan ko a rabu da su ta da kuma ta hanya ta mutunci ta hanyar kyautatawa to zamu dawo gaba ta biyu yanzu mun gama maganar an yi shika biyu akwai gaba ta, ta mas'ala ta fiqh da za a koya, koya a nan gurin wala yahillu lakum ku yanzu mazaje yanzu da maza ake magana wanda ya yi shika bai halatta a gare ku ba an ta ku zo min ma'a cetu muhun sha'an bayan an yi shika biyu bugo bai halatta ku zo ku karbi wani abu a wajen mata ba na sadaki da kuka ba su bai halatta ba illa Allah illa ay yakhafa Allah yuqima hududallah sai dai idan kuna tsoro ba za su tsaye da dokan ubangiji ba auren in ya ci gaba wannan ayin tana magana kan mazaje ne ta hana su su karbi wani abu ta hanyar ka cutar da macen mai ake nufi a nan gurin shi ne kai mijin ka fahimci matan nan zaman ba zai yi kyau ba rabuwarku shi ne mafi alkhairi to don allah waye aka ba wa shika namiji aka ba ku ta tun da ka fahimci zaman ba zai yi ba kuma kai ka fahimta fa ku gane bambanci kai ne ka fahimta auren ba zai yi ba ba rigimar matar ba kai ne ka fahimta to haramun ne ka zo ka yi ta bata wahala kana gallaza mata kana mata bala'i har lokacin da ita da kanta za ta zo ta ce ina so mu rabu kun san ana haka sosai ba ana haka mutum da ya gama taking final decision zai rabu da ita maimakon ya sake ta tunda a hannunsa shiga yake sai ya yi ta musu mai ta mata azaba ya ƙi rashin kyautata mata har a zo lokacin da za ta ga ita kam gara ma ta fanshi kanta wannan haramun ne har a zolabin ɗin cewa tun da haka ne ke mayar min da sadaki na wannan haramun ne amma idan ta yi in ita ce ta yi initiating ɗin problems ko ita ta kirkiro ita ta kawo kyama watakil ana da evidence na ta nuna ba za ta zauna ba za mu zo mu faɗi maganganun malamai mu gaba in ne irin evidence ɗin to a nan gurin fala junaha alayhi ma fa in khiftum alla yuqima hudud illa ay khafa alla yuqima hudud Allah kenan nan ba za su tsaya da dokar ubangiji ba ita take kai rigima shi yasa jumhurin malamai suka ce anna akhadha fidya karban kudin sadakin ka amiyar maka shine kul'i ala talaqi akan shika jaizun ya halatta wa ajma'u ala ala tahdhiri akhdhi malaha illa an yakuna an-nushuz wa fasad al-isra min qibaliha suka yi ijma'i kai ka kirkiro fada dan ka karbi sadakin ka wannan haramun ne amma idan kyama da rashin son zaman auren ta bangaren matan ne duk an samu evidence to wannan ya halatta kace ni kuma ba zan saka ba sai kun biya ni kudin aure na ko kuma kaya na na rike ayi bincika ko kaza ko kaza ko kaza dole sai an yi wannan shi yasa suka ce Allah yuqima Allah yuqi- illa illa ayyakafa Allah yuqima hududallah din nan suka ce ai Allah ya akhuda illa ba'dal khawfi Allah yuqima hududallah sai dai in ya tabbatar ba za a tsaye da dokar Allah ba ta yi maganganun rashin mutunci a kansa wal ma'ana ma'ana anan gurin shine an yadhunna kullu wahidin minhuma bi nafsihi Allah yuqima haƙƙun nikahi sahibihi hasabu ma yaji kowa ya tabbatar ba zai iya tsaye da haƙƙin ba gwargwadon yadda ya waje ba farkitum Allah ya kaima hududallah in suka ji tsoro suka tamu tabbaci nan da waliyai da ma'auratan dukkansu ba za su tsaye da dokar Allah ba kuma ta ɓangaranta ce matar ya za mu yi mu gane ta ɓangaranta ce mai rigima ɗin shi ne malamai suka ce mace ta zama tana wasa game da haƙƙin mijin nata duk abin da zai mata umarni ba za ta bi ba to daga nan ta fara nuna kyamarsa kenan take munana masa biyayya ya ce ki bari ta yi ya ce ki yi ta ƙi ana, gane evidence ɗin ko wannan dalilin da suke nuna ta kyamace shi kuma zaman ba zai yi ba kuma yanzu ba shi ne baya son ta ba yanzu ita ce ba ta son sa ki yi ta ƙi kar ki kuma ta yi haka ibn abbas ya fada haka malik ibn anas ya fada haka jumhurin malaman fiqh suka suka ce to daga nan an samu cewa yanzu mata ta fara rashin mutunci zaka iya neman sadakinka hasan ibn abil hasan da wasu daga cikin manyan malamai suka ce ga kuma ƙarin evidence idza qalat al mar'atu la uti'u laka amran da kanta fa ta fada wallahi za ana samu tace ni kam in dai maka biyayya sai dai ka nemi wata da za ta yi maka biyayya kai ƙarshe ma wata matan sai ta ce wala aqtasilu laka min janabatin ni ba zan maka wankan janaba ba me yake nufi ba zan maka wankan janaba ba matarka ta ce ba zan maka wankan janaba ba tana nufin in ya kusance ta ma ba za ta yi wankan janaba ba ba za ma a kusantan ba to don Allah mace ta ce da ni da kai maganin kusanta kan an ja layi ana samu ko ba a samu da yawa ai da alkali da malami mai karantarwa kunnansu suna jin abubuwa shi yasa sabon sabon mai karantarwa in ya fara in ka gwada shi zaka samu yana dan hawan jini kadan yau amma mai karantarwa in yi zurfi kunnan ya saba jin abubuwa hayaniyan tana yawa to in aka samu haka kul'i za a za a tafi kul'i zaka yi tafiya wajen kul'i imamu sha'abi yake cewa Allah kima hududullah ai Allah yuti Allah wa zalika anna al-mughadaba tad'u ila tarki ta'a in akwai kyama da fushi zaman yaƙi to za a ba za a yi da'a ba a ta ibn abi raba yake cewa yuhillu al-khul'u wal aqd an taqula al-mar'atu li zawjiha za a tafi kul'i miji zai tafi kul'i in hal matarsa da kansa take cewa inni akrahuka wa la uhibbu na tsane ka bana son ka wani zai mamaki wallahi duk wanda zai zo yana shari'a wallahi zaka yi ta jin wayannan abubuwa ne tace to ni dai malam abin da na ji tun nasihan da kai kuma nasihu ne waɗanda suna da kan gado da yawa malam wallahi amma fa ni akwai matsala guda ɗaya menene matsalan ki ta ce kawai ni ba na son sa ne wallahi a gabansa da yawa fa a gaban mijin ni ba na son sa ba na ƙaunarsa ba zan iya dawo da shi zuciyata ba to in mai imani ne sai ya tsaya bari in yi shikan kawai ba mun tafi ma wani wani kulli ko an je wani abu ba kuma ba rashin imani bane in ka ce sai an baka fala junaha alaihim ma fi muftadat bihi babu laifi a tafi kul'i a tafi kul'i kul'in nan kuma ana yin sa a gida ba sai an je kotu ba saboda me yasa saboda mun ce akwai mutuntawa dan ana rigiman aure tsakaninka da mata ba shine zai ce akwai rashin mutunci ba wance ga inda muka zo yanzu to ni fa kin ga ga yadda nake bani da karfi kuma kin ce auren nan sai an raba abinda za a yi ya za a yi a mayar min da sadaki na da kuma abin da na kashe har kudin zance ma sai an hada min a dawo a lissafa nawa ne kudin zuwa hira duka hada a bani saboda yanzu wata zan sake zuwa na sake sabon hira sai na fi kashe wannan kudi ne sannan kuma a lokacin ki kudin hira dubu biyu nake barwa yanzu ya koma dubu shida shida don haka biya za a yi fi mafta dadbihi aka faɗa wasu malamai suka ce ciniki ake yi wasu malamai suka ce a'a iya abin da aka bayar na sadaki ake bayarwa to mu a al'adarmu ta hausa kayan aure hukuncinsa hukuncin sadaki ne duk da cewa ba a ambatonsa kayan auren nan za ka yi akwati bakwai akwati takwas hukuncinsu hukuncin sadaki ne a wani lokaci a lokacin da za a zo kul'i a al'adance a fassara ta al'ada sai dai kuma in an samu attarabi an an samu wani abin nan yarjejeniya a tsakani mata da miji wannan kuma wani abu ne daban imamul bukhari ya kawo hadisi na ayyub ayyub ta hanyar ikrima ta hanyar ibnu abbas matar sabit ibnu qais kaga fa matar sahabi ne sabit ibnu qais ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah ya kai annabi ita ka wannan ayar gaba ɗaya ta ɗebo ta sabit ibnu qais wannan sahabin naka sabit ibnu qais wallahi bana bani da wani aibi da shi a harkar addinin sa akwai addini akwai sallah wa khuluq gashi kuma akwai dabi'u na gari walakin la utiku kawai ni bana kaunarsa bana kaunarsa shi sa rabuwan aure ya ƴan uwa idan ka ga mutum ya rabu da mace ka san me ya faru ka san me ya faru ba ka san me ya faru ba idan ka ga mace ta bar gidan mijinta ka san me ya faru da ita wayanda suke zama temple ai ta zagin zawarawa shegiya yanzu aurenta na uku yanzu kaza ka san wani jarabawa ya faɗo mata kanta yanzu wannan sahabin ka ji dai mai abin da matan ta faɗa addininsa ba ni da problem da shi ɗabi'unsa ba ni da problem da shi ka gaya min me ya rage abin da annabi ya ce da shi ake auren duk ta ce ba ta da problem da shi annabi ya ce za ja aku mantar zauna dinahu wa kulukahu in dai mutum yana da addini ɗabi'a ku aurar masa ita ta ce yanzu da addini ɗabi'a duka akwai amma ba na son sa wa ya san me uzurinta annabi sai ya ce mata a turiddina alaihi hajikatahu za ki mayar masa gonarsa kenan a gaban annabi aka daura auren ya san me aka ba da sadaki ya ce za ki mayar masa gonarsa ta ce na'am zan mayar masa da gonarsa ya zo ya karba a wata riwaya annabi sarsan ke cewa wallahi take cewa wallahi mar'ibu ala thabit fi dinin wala khuluqin bana aibanta addininsa da ɗabi'ansa walakin akrahul kufra fil islam sai dai ina tsoro kan na ki masa biyayya ni na kafirce a musulunci kan na shiga matsala la utiquhu sai annabi ke cewa aturidina alai hadikatu zaki bin wasu gonansa qalat na'am sai ta ce kwarai kuwa fa amarahu an ya'khudha minha hadikatahu wala yazdad ku rike nan gurin sai aka ce to ka karbi gonarka amma karka kara mata komai karka nemi karin wani abu karka nemi karin wani abu sahabbai sun zo suna ba da labarin wannan rabuwan auren sinariyo ɗin suka zo suna ba da labari suka ce inna haka na tubghituhu ashaddul bughd wallahi ba su taba ganin mata ta kyamaci miji irin yadda ta tsani sabit ibnu qais ba sai suka ce amma wa kana yuhibbuha ashaddul hub su kuma ba su taba ganin mijin da yake son mata irin yadda yake son wanda ta tsane shi nan ba waye zai shiga tsakanin rabuwan aure kasan me ya faru ba a shiga yana son ta kamar zai mutu bari mu fito da abu ita kuma ta tsane shi kamar za ta mutu azaba fafarraka Allah fafarraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma bi tariqil khul'i sai annabi ya raba su ta hanyar khul'i fa kana awwalu khul'in fil islam awwal khul fil islam shine kul'i na farko a musulunci wannan hadisi hadisin yana bukhari ukuba ibnu amir ukuba ibnu abi suhaba yake cewa na tambayi bakar ibnu abdullah al-muzani game da mutum an rajul turidu imra'atuhu an tuqalihu mata ce take so ta yi kul'i da miji sai yake cewa la ilaha illallah an ya'khudha min shay'an shi a ra'ayinsa shi a ra'ayin wannan salaf ɗin shi babu ma kul'i yanzu shi ya yi kul'i an soke shi ya ce haramun nema ko da kanta ta zo ta ce ita a raba aure to bai dace haramun ne ya karɓi wani abu sai aka ce masa fa'ayar ƙaunar lahi ta baraka wata lafa in kiftin allah ki mafi da falajina alai mafi mafta dan biyi ai ƙur'an ya ce in dai sun ƙi an kasa gane abun ba laifi bane ta mayar masa da dukiyarsa sai ke cewa ai Allah kuma ya fada a wani guri wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum idahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a in dai mata kuna so ku canja ta ku kawo wata mata kuma kun ba ta sadaki mai yawa to kar ku kar ku karbi komai sai ce wannan ayan ta soke wancan amma wannan kauli ne shazi wannan maganar shi kadai ne yake da wannan ra'ayi din babu wanda yake tare da shi wannan wa in aradtum istibdal zawjin makana zawjin matsayin ta daban maganar ta daban abinda sauka daban abinda ke magana daban ba maganar kuli take yi ba wannan kuma take maganar kuli so da wannan magana an biyar masa Allah ubangiji ya masa rahama malamai suka ce in ba a samu matsala ta bangaren mata ba kuli babu shi fadin Allah madaukin sarki fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi babu laifi a tsakanin su na abin da suka yi sa suka yi ittifaki wannan malamai suka ce yana nuni a bisa halaccin karban abin da yafi na sadakinta in ka bata 500 in ka zo ka ce to gaskiya yanzu miliyan za a baka sannan ka saki ya halatta ka faɗi haka to sai aka ce me zaka faɗa game da hadisatu hadisa ta waye ta sabit ibn qais sai aka ce wannan hadisatu ain ake kiranta wannan tasa ce da ta tafi shi shi kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hukunci akai da kuma annabi ya san duk circumstances na na abin nan din na na na, na menene na matsalan ita da shi ya san me ya faru ya akai ya akai dan haka aka tsaya musu haka amma aya tana nan kan abin nan cewa abu dane yadda kuka yi ittifaki ne kuma haka ayan ta nuna wasu malamai suka tafi akan haka Imam Malik da Abu Hanifa da sauransu suka ce yanzu an tafsira minhu mimma taradiya alaihi masabar mata malikiya malikiya suka ce babu wani haddi duk abin da suka yi ittifaki ne haka za a dauka amin in yace miliyan biyu ne miliyan goma ne duk abin da ya fada shi za ta bayar kana aqallu mimma atahu akthar in ya ga dama mai ce ya yafi yace na yadda mun yi kul'i an bata auren kar ki bani komai ma jeki kamar yadda muka fada kuma kul'i bata aure ne ba shika bane kul'i bata aure ne ba shika bane shine magana mafi inganci dalilin mu anan gurin shine da aka ce at-talaqu marratani shika biyu ne ko sai aka zo aka yi maganan kul'i ya zama shika nawa ya zama shika nawa kenan in shika muka dauke shi ya zama uku ko to bayan wannan ayar kuma muna kammala ta me za a fara alarma fa in tallaqaha in kuma aka sake ta fala ta hillu lahu hatta tankiya zaujan gaira ya zama shika nawa kenan hudu to wannan yake nuna maka wancan ba shiga bane bata aure ne wannan kuma shine abin da aka tafi akai cewa al-khul'u faskhun so da aka in aka yi kul'i tsakani da mata in ka saki matarka biyu sai kuka yi kul'i a na uku to in kuna so ku koma ya halatta ka je a sake daura sabon aure ka dawo da matarka kuma babu shiga akan ta sai wannan guda guda biyu din kadai wanda suka ce shika ne to in aka yi shika biyu sai aka sake kul'i a na ƙarshe to nan hatta tinki ya zo jan gaira ya zama shika uku kenan amma magana mafi inganci shine ba ta aure ne ba ta aure ne ba shika bane Imamu Malik Imamu Malik ba mun faɗa malikiya mun ce ya halatta ka nemi ƙari a cikin hulɗin ka ba ko falajna lafi mubtadabbi shi ma malikiya suka faɗa cewa ya halatta in miliyan ɗaya ka bata ka ce kai miliyan biyu za a baka ba mun ce ya halatta ba amma a malin imam malik a wani waje sai ke ce amma fa laisa min makarimin akhlaq amma fa za ka zubar da mutuncinka kwarai da gaskiya larin ma akwai zubar da mutunci ai idan da hali idan da hali wallahi ko ita ce ta nemi rashin mutuncin sai an raba auren da gidansu su duk rashin mutunci wallahi ka ce da kayan da komai ku ɗauka ga ma ƙarin dubu ɗari biyar ku je ku ƙara mutuncinka wallahi mutuncinka ai qur'ani cewa wala tansawul fadla bainakum karka yadda malam duk bacin ran ayi hakuri wani yace rai ya baci fa babu akwai ba dadi kam babu dadi kuma wallahi wata akwai wani aure da muka muka akai ta fama da shi zuwa tayi ta gaya wa mijin tace kai ni fa ka ki ka sake ni ka ki ka dau mataki wasu suna layi ba suna jira kai kokari ka sallame ni mana don girman Allah wannan mijin zai yadda ya ce a ɗabi kayan duka aji wanda yake jira yanzu wani ya je ya hau gadonsa ya hau katifansa ya hau kadajinsa ya dauka za ya ce na yadda duk masu jira ɗin nan su ci gaba da jira amma a fara dawo min da kayana sai a je a yi magana haka wannan iya an kai shi iya an kai shi makura da da inda za a saka masa bacin rai kuma da kanta take faɗa fa kai maza ka ɗau mataki to duk da haka imam malik yake cewa yake cewa akwai rashin mutunci in kai haka amma fa sai imam malik yake cewa walam ara ahadan min ahli al-ilmi yakrahu dhalik amma babu wanda yace makaruhi ne babu wanda yace makaruhi ne ka karba ka ce a ƙara maka biya ka kudin ka dan ka je ka aure wata mata to mun ji wannan matsala din da mai ake kulli shi ne da abin da aka baka to shin ya halatta lokacin da matan ta addabe ka ta ce sai an raba aure din sai ya zamana ta aihu ta aihu kenan sati biyu sai ta ce kawai sai a yi kulli sai aka ta bala'i sai aka ce to nawa za ku biya ni sai ta ce ai ka san ba mu da kuɗi amma yanzu ai ga ɗanka jariri walwal da tu yurdina aula da hunna haulai da kamilai ne zan je na shayar da shi na shekara biyu shine kudin kul'ina ka amince ko baka amince bace na amince je ki haka ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ce babu laifi idan ta yadda idan ka yadda a shayar da danka na shekara biyu a matsayin kudin kul'inka to in aka yi ittifaki da za a je a shayar da shi shekara biyu an yadda shi miji ya yadda mata ta yadda ana cikin haka an yi shekara ɗaya da wata biyu sai ɗan Allah ya masa rasuwa ai ba ta gama biya ba yanzu ta biya sadaki na wata goma sha biyu saura na wata nawa saura na wata sha biyu ko shin za ka koma a yi lissafin wata sha biyun ka a mayar tun da ɗan ya rasu ko kuma shi kenan kul iya kammala yawwa mala awal ce za a ba da balance za a je a yi lissafi a ba da balance neman balance ya halatta ya halatta kwarai da gaske yawa sai dai in kuma za mu ɗauko magana imam malik cewa laisa min makarimil akhlaq wannan babu mutunci a ciki amma dai ba na kyamar aje ayi hakan ji malik to sai ka koma ka je ka ce to yanzu dan nan Allah ya masa rasuwa kuma dama mun yi maganar shekara guda ne ɗan shekara biyu ne zaki shayar to aikin ga yanzu shekara ɗaya dama sadakin nawa in an lissafi dai kamar dubu ɗari uku ne ko to kin ga ai yanzu wata sha biyu da kika shayar ai kin yi na dubu ɗari da hamsin ko to sai a kawo min cikatan dubu ɗari da hamsin sai ka ji sai a yi bayani malamai suka ce ya halatta matsala ta ƙarshe shin kul'i ɓata aure ne ko kuma shika ne shine abin da aka malamai suka kai ruwa rana amma magana mafi inganci shine ɓata ɓata aure ne ba shika bane imamul qurtubi duk da cewa malikiya sun zaɓi cewa shika ne malikiya sun zaɓi kul'i shika ne amma gaggan malaman malikiya sun ajiye ƙauli ne a cikin malikiyan akwai saɓani balma wasu manyan malaman malikiya suka ajiye shi imamul kurtubi yake cewa ultu zai yi magana ya faɗi ra'ayinsa ultu faman tsallaka ra'atahu tatliqatai ne duk wanda ya saki matarsa shika biyu sun mahala'aha sannan ya mata kul'i sun ma'arada an ya tazawwajaha sannan ya yi nufin kuma ya je ya sake auro kayanta kayansa falaku zalika hakan ya yana da dama ya yi haka kenan ba shiga bane bata wure ne kama kala ibnu abbas kamar yadda abdullahi dan abbas ya fada kaga shi ma ya tafi akan cewa bata aure ne ba shiga bane na'am Allah ya ce tilka hududullah wannan dokokin Allah ne wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun duk wanda ya ketare dokokin Allah wannan sune shine azzalimi na'am al-rahma
fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Allah subhanahu wataala yake cewa fa in tallaqaha idan kuma mijin an yi shika biyu a talaqu marratani din sai ya dawo da ita aka ci gaba da zama to fa in tallaqaha in ya sake ta na nawa kenan na uku wannan ke nuna kul'i ba shika bane bata aure ne fa in tallaqaha in ya sake ta na uku fala tahillu lahu min ba'd bata halatta ba daga baya hatta tankiya zawjan ghayrahu har sai ta je ta sake auren wani mijin daban sai ta sake auren mijin wannan masalolin da mu faɗe su a gurguje a zan dunkule masalolin da suke ciki fa in tallaqaha to ya me yasa aka sake fa in tallaqaha in ya sake ta waye ne anan ake magana kuma eh yawa sabon mijin na biyun kenan ko in ya sake ta to fala junaha alaihi ma da tsohon mijin da ita matar da ta je gida na biyu babu laifi a gare su an ya taraja'a su sake dawowa in zanna in suna tsammanin ayyuki ma hudud da za su tsaye da dokokin Allah a nan lokacin yanzu idan ya dawo da ita wancan shika ukun sun rushe sun dawo shika daya ai sun dawo babu shika duk matan da aka sake ta uku ta je ta yi aure to in ta dawo ya zama na shikan ya rushe to tambaya ina so mu ga matsalar anan kafin mu wuce in shika daya yayi fa mutum ya saki matarsa daya ta je ta yi aure ta dawo dayan ya rushe a'a ka bace a'a to in shika biyu ne fa ta je ta yi wani aure sun rushe ba su rushe ba ya za a yi a auro ta shika uku ya rushe amma ka ce ɗaya biyu bai rushe ba in dai uku zai rushe to ɗaya da biyu duk ya dace su rushe wannan ita ce magana mafi inganci cikin maganganun malamai guda biyu wasu suna cewa bai rushe ba magana mafi inganci shine ko shika ɗaya ta yi ta je ta yi wani aure in ta dawo gidanka yanzu babu shika ko guda ɗaya ya rushe wannan ita ce magana mafi inganci mun gane tilka hududullahi fala tilka hududu wannan dokokin Allah ne yubayyinu hali qaumi ya'lamun yana bayyana ta ga mutanen da suke da ilimi wanda suke ganewa mun gama da waccan matsala din na shika uku in an yi aure yana rushewa shika biyu ma yana rushewa shika ɗaya ma yana rushewa to in ta yi auren menene zai yi qualifying ɗinta prerequisite na ba ta daman in an sako ta a ce ta halatta dawo gidan mijin nan malamai suka yi ta maganganu wai suka ce kawai daga an ɗaura aure da za a ɗaura mata aure ba ta ga mijin ba bai ganta ba a ɓata auren a yanzu ya halatta ta dawo wannan magana ce ba karɓe ta ba saboda ta yana cin karo da hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce abin da yake halatta ta shine sai wancan mijin ya sadu da ita ta ji daɗin auren ta ji daɗin saduwan ya ji daɗin saduwa ɗin kamar yadda mata da ta yi aure mijinta ya sake ta uku ta je ta yi aure an yi auren ashe mijin bai da lafiya ba abin da zai iya haka aka yi zaman ta zo ta ce ya manzan Allah wannan bawan Allah da kake gani ya aure ni yadda ka san majan gyale ba gyalen mata in suka nada shi haka yake rawa ba ko kuma ka ce yadda ka san hankicin haka yake kinaya kenan ba ta so saboda musulunci yana da kunya ba ta so ta fito na nufin ba shi da karfin mazakuta ba shi da karfin maza bai mata komai ba zai iya komai ba kuma ga shi ya sake ta annabi ya sai annabi ta wallahi shi kan bai yi ba ha sai annabi ya ce ke dai kina so ki koma gidan mijinki na farko ah tunda ta zo nan gidan ba fa'ida kina so ki koma gidan mijinki na farko sai ta ce me sai ta ce kware kuwa sai annabi ya ce to wallahi ba zai yi ba duk yadda za a yi sai kin koma koyaye ne sai an lallaba dai ya ji dadin ki kin ji dadin sa sannan ya sako ki sannan ya zama kin halatta ga wancan mijin in ba haka ba ki halatta ba wannan ita ce ka'idar sai ya sadu da ita ya halatta miji da matar su hada baki an yi auren auren an yi shiga ɗaya an yi shiga biyu an yi shiga uku ta je ta zauna shekara ɗaya ta rasa wanda zai aura shekara biyu ta rasa wanda zai aura sai aka je aka dauko hayan wani don Allah ka je ka taimaka mana mukan ka aure ta zamu baka sadakin kwana uku hudu ka sako ta dan ta dawo gidana ya halatta Allah ya tsine wa mijin da yayi haka da matar da aka yi haka da ita da wanda ya yadda aka yi haka da shi shine abin da ake ce masa nikahul muhallil wanda zai je yayi ta halili dan ya halatta auren ya aure wata dan ya dan ya halatta da hadin bakin su dukan su haramun ne to amma shikenan na to shi kenan nan mun ce da haɗin bakin matar da haɗin bakin mijin da ita ko kuma mijin ya tura shi ko matar ta ce da Allah ka auren dan in koma gidan wancan duk wannan haramun ne to amma idan mutumin ya ga kuna ji na matsalar nan idan mutumin ya ga wannan matar tana son mijinta mijin ma yana son matar an yi zaman lafiya ga ƙauna mai masifa amma jarrabawa ta aiko aka yi shika ɗaya aka yi shika biyu har aka yi shika na uku kowa yana tsoron ya aure ta saboda ya san yadda Allah ya hada jininsu ya san ya aura ma ya auri banza kowa yana tsoro ta zauna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku mijin kamar zai haukace ita ma kamar za ta haukace komai zai iya faruwa sai ka ji tausayinsu halin da suke ciki ba tare da mijin kun hada baki da shi ba matar ma ba tare da kun hada baki da ita ba ka ce kai kai kan halin da suke ciki bari kawai ka je ka aure ta ko sati biyu ma ka yi ka sake ta dan ta koma gidanta ba tare da mijin ya sani ba ba tare da matar ta sani ba shin wannan ya halatta ko bai halatta ba ba da bakin kowa ba dan taimako wa ta'awanu alal birri wa taqwa wannan zai yi taimako ne kar su halaka bari ya je ya taimake su salim da alƙasim suka ce la ba asa babu laifi an yi tazawwaja hali ya hilla ha idza lam ya'lam az-zawjani in dai ma'auratan biyu duka basu sani ba kawai yaje ya aura dan ya halatta musu wannan biyayi wa huwa ma'jurun kuma Allah ma zai bashi lada wannan magana ce ita ma shaziya wannan magana ce wanda ba a amince da ita ba babu wannan magana din haramun ne mutum yaje ya aura dan ya halatta wani koda ba tare da sanin su ba mas'ala ta ƙarshe matsala ta ƙarshe idan ko matar ta ƙudurta a zuciya cewa duk wanda ya aure ta za ta yi ta bala'i sai ta kashe auren ta koma gidan mijin can ba haka ne a niyyarta miji ya zo bai sani ba wanda ake wanda ba haushe kita auren mai ma auren kisan wuta ina hukuncin auren kisan wuta ki dan ki je ki kashe wuta ki dawo gidan mijinki wannan mata ita ma tana cikin tsinuwar ubangiji Allah ya tsine mata in ta je ta aure dan ta kashe wuta ta koma gidan wancan mijinta musamman ma a ce sun hada baki da mijin cewa duk wanda kika aura sati biyu kawai ki fito da ita da mijin duk suna cikin wannan tsinuwa din to amma abin tambaya in har suka yi haka mijin shi bai san da haka ba aka kaso auren shin ya koma wanta na halal ne ko ba na halal bane ita ta yi auren kisan wuta ta kaso ta dawo koma wanta gidan mijinta ya halatta ko bai halatta ba shi ma malaman suka kai ruwa rana wasu suka ce shi miji ina ruwansa wancan mijin da aka aura na ƙarshen da aka yi kisan wuta da shi ina ruwansa an samu abin da ake bukata ya sadu da ita an yi kaza ba da shi aka hada baki ba shi kenan ta dawo za ta iya koma gidansa suka ce sam wannan shi ma bai yi ba wallahu ta'ala a'lam daga ƙarshe abin da za mu cika da shi shine akwai mata da ta aiko tambaya a darasinmu na mata na safe sai na gaskiya ba a nan ya dace a amsa ba a wajen maza ya dace a amsa tana tambaya ne shine mutum ne yana da matansa guda biyu in ya samu sabani da daya sai ya tattara kayan sai bar ɗakin ɗayar ya je ya kwana a ɗakin ɗayar ma'ana in suna rabin kwana biyu biyu ne in suka samu sabani sai ya bar ɗakin matan sai ya kwana biyu a ɗakin ɗayar da ba a sabani kuma ya ƙara biyu kwana nawa kenan kwana hudu wannan haramun ne wannan zalunci ne ubangiji ba zai bar mutum ya zauna lafiya ba kana zaluntanta an ba mu matakai na ƙaurace mata ƙaurace mata ko ka ƙaurace mata ba za ka kusance ta ba wannan Allah ya ba wa mazaje haka shi yasa har muka yi maganan ila'i lillazina yu'luna min nisa'im zaka iya ƙaurace mata ka rantse ka ce ba zan kusance ki ba wata guda ba zan kusance ki ba wata biyu duka wannan miji an bashi amma ba a ba wa mace haka ba ba a ba wa mace ta ƙaurace wa mijinta mace ta ƙaurace wa mijinta tana cikin tsinuwar Allah amma kai da uzuri ya halatta ka kaurace mata amma bai halatta ka kaurace mata ka koma ɗakin wata mata ko ka bata kwananta ka sake dawowa a za ka kwana da ita ɗaki ɗaya ba za ka kusance ta ba in ka ga dama ku raba gado kana ɗakinta tana kan gado kana ƙasa in ka ga dama ka ce kwana a tirakar ka ranar da kuke rigiman ka kwana a ɗakinka kuna gamawa kuma ka koma ɗakin wacce ka je ka kwana in kuma zuwa maka ɗakinka ake ranar da za ka ƙaurace mata ka ce ba za ki shigo ɗakina ba amma ka kwana kai kaɗai in ka gama tudas ɗinka ranar da wacce za ta zo ta zo ta sake samu sabbin kwanakinta guda biyu amma wasu masajan tsakiyar dare za a yi rigima da mace wallahi tsakiyar dare a kori yarinya sha biyun dare a ce tafi gidan ubanki wani fa a gidan haya suke fa a gidan haya suke fa tsakiyar dare ya ce ki fita min ba za ki kwana a ɗakin nan ba ta fito tsakar gida ta tsaya tsakar gida ta zo kamar za ta yi shimfiɗi ta kwanta ta ce to ban ɗakin ma a tsakar gida yake mijin wancan zai iya fitowa ban ɗaki ya gani a kwanci a tsakar gida sha biyu da rabi fa sha biyun dare sha biyu da rabi sai ta je tana ce masa zamana a tsakar gidan nan bai dace ba ka kore ni amma ni zan tafi gidanmu saboda ba zan kwanta a tsakar gida yan haya suna bi kaina ba mazajen wasu sai ta buɗe kofa kawai ta yi tafiyanta tsakiyar dare fa sha biyun dare sha biyu da rabi to tsakani da Allah maza duk inda rai ya ɓaci ake tsayawa ake kaiwa zuciya nesa ake duba abin da zai taɓa kima ake duba abin da zai taɓa mutunci an ce ka ƙaurace mata an ce ka yi kaza an ce ka yi kaza an ce a zauna da ita an ce a tattauna har sai da ne wa matan tambaya na ce don Allah a ƙauracewa da mazaje suke yi a kashi-kashi da na faɗa wanne ya fi zafi ya suka ce malam babu wanda ya fi zafi a ce mijin bai bar ɗakin ba bai bar gidan ba kuna gado ɗaya amma ba ruwansa da ke ta ce wannan ya fi zafi sai na ce to mata maza mun samu satan amsa gashi nan ga matakai da yawa ga hanyoyi da yawa so maza mu haɗa kai gaba ɗaya mu ji tsoron Allah game da harkar iyalan da ake zaune da su Allah ubangiji ya mana taufiki Allah ya mana jagoranci lokaci yayi insha Allah sai gobe za mu tashi sabon fakara fa in tallaqaha fala junaha alaihima nan kuma za mu shiga sabon magana ana magana um ce magana ce amma ce ta maganar shika din insha Allah tabaaraka ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik insha Allah ta'ala gobe asusun marayu na'am sadiq ba kashe ba ko gobe asusun marayu za a yi disbursement insha Allah ta'ala muna ga marayun da za a bawa gida ne gidajen da za a bawa abin tallafi in Allah da gida zai kai gida 170 zai kai gida 170 da yawansu kuma Allah ya ƙara mana samun rufin asiri mun yi expa Allah ya bamu yadda za a ƙara expanding wannan gida 170 din da in Allah ya yadda kowanne zai samu ɗan abin da ba zai abin nan ba da ya laifi insha Allah ta'ala sun gama sabon tantancewa yau gobe karfe 11 kuma an ba su pass ta yadda idan mutum ya zo in ba shi da pass ba zai ma shiga farfajiyan al'afad din nan ba komai an jera shi ya zama ready wasu za su samu kayan ɗinki ne da ɗan kuɗi wasu kuma kuɗi ne zalla wasu kuma kayan abinci da izinin Allah insha Allah ta'ala gobe karfe 11 za mu yi disbursement Allah ya mana jagoranci Allah ya taufiki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh